بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء da sannu wawaye za su dinga cewa sufaha wawaye kenan ya fassara shi aljuhal wawaye allazina haffat halamuhu sune wanda hankalinsa yayi karanci fidda ba bit taqalidi wal irada anin nazari da taqalidi ratayarwa abinda aka saba su dan fare masa wal irada anin nazari da kuma kauda kai gaburan duba nazari na basira wanda zai kalli abu kallo na hikima ya gane abin da yake ciki to saboda karancin hankali ba sa wannan da abin da ya zo ba za su kalle shi da basira ba abin da suka saba suke tafi a kai a kansu za su tafi to su faha'una ce minan nasi daga cikin mutane sai malam ya fassara ce al-yahudu wal mushrikina yahudawa da ko mushrikai wato laraba irin na makka wanda suke bautawa gunki to su yahudawa abinda yasa suka fi zafafawa annabi alaihi salamu domin suna da as-sulɗar zamaniya duk wanda yake da sulɗar zamaniya to ya fi kowa rigima domin a lokacin yahudawa su suke ci nasara sun yi ƙasa taurarensu ya faɗi na yahudawa shi ne yake sama to dole kowa suke sauraro fatawa su ake nema to sai ga annaba alaihissalam ya bayyana bayyanarsa ma'anar wannan shine hasken rana ya zo ya bice na taurari to don haka ba yadda za a isa saurara sai sun yi iyaransu inda za su bice wannan hasken to shi sa nasu balahirar tafi shi sa ubangiji yake cewa qur'ani la tajidanna ashadda an-nasi adawata lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wayannan biyan sun fi kowa kin musulunci amma wala tajidanna aqrabuhum mawaddata lil ladzina amanu allazina qalu inna nasara nasara sun fi kusa da sassauci ga musulmi saboda ba su da sulɗar zamani amma su wayancan suna da sulɗar zamani su suke faɗa aji to faɗa ajinsu za ta bici za ta tafi don haka ba za su so ba to saboda haka suke ta ƙoƙarin za su jefa shubuha cikin al'ummar musulmi wanda za su lalata su su hana su bin annabi alaihi salatu wassalam zamun ba abin da ya damu su yahudawa irin biyayya da amincewa da sahabban annabi alaihi salatu wassalam radwanullahi alaihim suka yi masa da abin da ya taso sai su tsaya da yake masu ilimi ne su yi nazari su kalle shi me ya jawo lokacin da annabi alaihissalam ya je badar ba a taba ganin irin wannan ba ita ta zama yawmul furqan a tarihin duniya inda za a yaki to wanda yafi karfi na makami yafi yawa shi yake nasara amma ita badar wanda ba su da karfin ba su da yawan ko su suka yi nasara dan da suka tsaya ma annabi alaihissalam ya kalle su sai ce Allahumma innahum hufat wanda suke tare da ni ko takalma ba su da shi to a ƙasa suka tafi innahum urat ba su da tufa don ba mai riga da wando daga mai mayafi sai mai kwarjalle sai ce innahum jiya ba su da abinci ya ce haɗe imhum Allah ka ciyar da su sai ce ina hazihi quraish yar farajar bi qaddiha wa qadidiha li yudfiqu nurallah quraish ta fito kansu da kwarkwata za su buce hasken Allah ce to in ta halik hazihi la isabatu fala tu'badu ala wajhi al-ard in wayannan suka fadi yau ba za a sake bauta maka ba bayan Allah na suka hakura ba yaƙi suka fito yi ba Allah ce yaƙin za a yi suka bi su ya dinga neman shawara a gurinsu me za a yi wannan ya faɗa sai na neman shawara sai da mutan madina suka fito suka ce masa in dai ta mu kake amanna bika wasa daga naka fi kulli ma ci ita bi ba da gaskiya da kai mun gaskata ka da duk abin da ka zo da shi hazihi amwaluna wa anfusuna wuzuma shi ita wadda amma shi ita ga dukiyar mu ga rawu kanmu da ba abin da kake so kamar wanda kake so in zaka shiga kogi sai mun shiga ma ma naqulu laka ma qala banu isra'ila li musa naqulu laka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna an yaminika an shimalik annabi sai ya ce muku albarka to da aka yi wannan yaƙi to su ne suka yi nasara suka karya mutan maka suka taho gida suna cewa aibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada sai yahudu suka ce ba su ga ta zama ba yaya wa'annan za su yi nasara me ya jawo suka ce amince masa da suka yi to ya za a kare wanda ta jefa musu shubuha a kansa to shine abin da yahudawan suke shine irin wa'annan jefa shubuha to su ko mushrikai suna ta fama da maganar gumaka ya za a yi to su ma kuma suka kalle shi da zurfi lokacin da abu jihar ya hura wuta akan wannan akan gumaka abu sufiyan ya ce kai ƙaddirar umar haƙa ƙadari ha auna abin magana ta wuce gunki mawa don gunki muke ba maka alƙibla ce kuma yarkwata ce ta kasuwanci mutanen suke zuwa nan suna kawo ciniki suna yanko dabbobi suna kawowa idan aka bice wannan gunkin wannan kasuwancin namu da komai shi zai tafi abin ya wuce magana gunki so da ka da zurfi za ka kalli al'amara to shi ne fa suka sa shi a gaba alaihissalamu aka dinga fama kuma wasu shirkai bai damu da su ba saboda jahilai ne sai suna gurin tasirinsa ike amma yahudu zai ta shirya makirci baya gurin iri-iri na yanzu da na nan gaba to in kuma mushrikai suka yi musu fatawa sosai su ba su ansa bisa san zuciya su ce ai ku ne akan gaskiya yaushe Allah ɗaya za a ce shine daidai ga goma ka wajen 360 to haka suka dinga yin wannan to Allah ya ambace su sufaha wawaye jahilai to abinda suke cewa ma wallahu an kiblatihim allati kanu alaiha menene ayyu shay'in sarafan nabiyya wal mu'minina an kiblatihim menene ya juyar da annabi alaihi da mu'minai daga alqibla allati kanu alaiha wanda suke kanta da alasi kibali hafi salati wajen fuskantar ta a sallah wa hiya baitul maqdis shine baitul maqdis haka suke cewa me ya jawo mu'mine da annaba suka sauka daga wannan alkibla ta baitul maqdis sai Allah ya ce kullillahi al-mashriqu wal maghribu sai ne musu mahuda rana da mafadarta wato ta Allah ce sai ce ai al-jihatu al-jihatu kulluha dukkan sassa gabar da yamma kudu da arewa dinna Allah ne wai amuru bai tawajihu ila ayi jihatin sha'a zai umarni da fuskantar duk nahiyar da iso ko jihar da iso in yace abi shikenan ya hadi mai ya sha'u shine yake shiryar da wanda yazo hidayatahu shiryarsa ila siratin mustaqim yazo a tafarki madaidaici shine dinul islami wa minhum daga cikin su waɗanda Allah yake shiryarwar sai ce antum ku ne kuma kuna ciki wato wanda qur'ani ya sauka da mu musulmi gaba daya shine antum dalla ala haza wa kazalika wa kazalika shine ya nuna wannan cewa ya diman ya sha ila siratin mustaqim mu'mine suna ciki me dalili yace wa kazalika dinnan ai kama hadainakum ilaihi kamar yana muka shirye ku zuwa tafarki madaidaici to mun muku wata alfarma bugu da ƙari ja'annakum ummatan wasada mun sanya ku ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasadan wato al'umma ce wacce take mai adalci shine khiyaran wudulan muzakkina bil ilmi wal amal wannan al'ummar malamanta wanda suke tsaye akan abin da annabi alaihissalam ya zo da su ba irin malaman yahudu ba ne ba irin malaman banu isra'ila ba ne ba irin malaman nasara ba ne su wa'yancan kullum matsayinsu yi harrifu na kalima an mawadi'i duk inda aka sanya abu sai su juya shi san zuciyarsa su kawai suke yi samma'una lil kazibi akaluna lis-suhut su ne sukuhunsu amma wannan al'ummar malaman cikinta ba haka suke ba shi yasa an malam wannan al'umma ya faɗi magana wanda duk zai ce bai daidaita ba sai an bashi hadisi to yayi kuskure domin ya soke abin da qur'anin ya dora su akai su malaman musulunci in ba wanda tsautsaye ya faɗa masa ba su udul yahmilu hazal ilma min kulli khalafin udulu adalai ne amintattu ne shaida su za ta tsaya to Allah ya sanya al'umma sun zama ummatan wasada al'umma ce matsakaiciya ba ta la ta tazabzabu za ta yamini wa la ta tazabzabu za ta shimal ba ta yin dama ko hagu a tsaye take dodar kamar yadda muke fuskantar alƙibla dodar to haka al'umma take akan gwadabe ba ta sauka daga shi sai ce yaran zababbu udulan adalai muzakina wanda suke tsarkakakku bil ilmi wal amal da ai ilimi da aiki da shi suna da ilimi kuma suna aiki da shi shi sa zaka ga a tarihin malaman musulunci ba sa wato tafsu da masu mulki ba sa sha'awar mulki ko ba sa neman su yi amma abin da yake tsakaninsu da su sai su gaya musu ku yi gaskiya kowa da irin amana da Allah ya bashi mu amana da ba mu ta ilimi ko kuma ya ba ku ta al'umma to ku tsaya nauyin da yake kan ku din nan lalle ku sauke shi so kullun akan haka suke ba ruwan su da wani abu sai mai mulki ba ta mulkin ka nake ba abin da yake gabana an dora ka akan am da gobe kiyama zaka fita kunyar Allah subhanahu wataala shi yasa ba sa jin tsoro ba sa gudu ba sa ja da baya ba wa almundana tare da su abu hazim ya taba zuwa ya tadda daga cikin wani wadda wata kulafa na bani umayya ya yi umra ya gama ya sauka ya sauka ya zauna a gindin ka'aba ana ta kewayawa ba ana ta fadanci sai abu hazim ya shigo hannunsa ɗaya a shanye yake kafarsa ɗaya ma kambalalliya yana jirgawa idansa ɗaya kuma a liƙe yake sannan kuma fatarsa bakaci amma balarabe ne da ya shigo ya ce khalifa yana zuwa khalifan ne ya tashi daga kan kujerarsa ta mulki komo ƙasa ya ce zauna malami ne da ya zauna sai ce masa ka yi ƙoƙari ka kula da 'ya'yan muhajiruna da ansaru domin iyayensu su suka yi yaƙi suka mara annabi alaihi baya addini nan ya kahu har kai ka zama khalifa sai ce Allah da zan kula sai ce ka kula da masallacin maka da madina ka kyautata shi komai ya zama daidai ishin Allah da zan kula ya ce ka kula da al'umma annabi alaihi gaba ɗayanta domin annabi alaihi yana santa yana kishinta ka kula da ita ce zan kula da ya gama sai ce kaifa ya ce ni sai dai Allah ya kalle shi ce hazihi hiyal iffa wannan ita ce kamewa ai tashi tafiyarsa to haka suke yi akwai lokacin da aka zo lokacin Sulaiman ibn Abdul Malik aka zo ana karanta wallazi ta walla kibrahu yace meye wannan wannan ya fito ya faɗi san zuciya wannan ya faɗi san zuciya sai sai daga cikin imalaman Imam Malik ibn shahab ibn az-zuhri ibn shahab az-zuhri sai yace ai mustahu ake nufi sai khalifa yace ƙarya kake ba shi bane sai miƙe tsaye nuna halifan da dan ya tsaye ka fita daga ido na ko daga saman bakwai Allah ya wahayi ƙarya halacce ba zan ba balle tana haram sai jikin khalifa ya kama rawa ya lallaba shi dinga ba shi hakuri shi fita ya ce ya za yi karya ko halakce daga saman bakwai ba zan ba saboda siffa ce da ba mai kyau ba saboda ba zan yi ta to su ummatan masada akwai adalci kuma duk al'ummar duniya babu wacce da take sausiki irin ta musulunci idan aka ce annabi alaihi ya ce kaza wannan kalmar an dinga daukanta da salsala da tausiki wane shine ya ji sai an faɗi irin nau'in jin da ya yi sannan wane sannan wane sannan wane har ya zo kan littafin da ka karanta don ma yanzu an rarrage abubuwa da muka je mutahab na maka na gaimu wa malik ya wacce yi ashe tamu yanzu da an rairaye ta in ya ce haddasa ne ya haya sai ya faɗi ce a ciki sai an rubutawa wa huwa sakinan bi baladi kaza lokacin yana zaune a gari kaza fi shahari kaza a wata kaza fi yomi kaza a rana kaza sannan an malikin sai kuma kaza haka duk wanda aka rawaito sai an faɗi ranar da yayi da watan da yi da garin da yake saboda tausiki duk abin da ya shafi annabi ko sira ko shama'ilu ko hadisi suna da wannan salsala shine tausiki suna alqur'ani tausiki ne da shi wanda da kansa mai saukar da qur'anin yake cewa innahu laqawlu rasulin karim zai quwwatin inda zil arshi makin wada'in samma amin so da haka ake da salsala akwai at-tasalsulul ali akwai at-tasalsulun nazil wanda zaka ji wani ya karanta qur'ani ya ce karatun nan da madda da ihfa'i da ilabi da duk abin da na karanta haka wane ya nakarta min da na yi shi haka yi shi ma ya ce hakan malamin sa wane sai an kai kan ubayi dan ka'ab radiyallahu anhu ko aula ibn was'ud radiyallahu anhu da makamantan su kuma sun karba daga annabi alaihi salam saboda haka al'umma ce wacce take adala komai da tausiki ake yin sa ba a karba sadaka saboda haka kuma ga ilimin kuma ba a take ilimin ana yin san zuciya ba da ilimin ake aiki shi ne shi bil ilmi wal amal litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zama shaida akan mutane yawmal qiyama a cikin ranar tashi ranar tashi alkiyama an arsalahum bi lugatihim ya aiko su da harshen su wato ya aiko musu annabi duk sauran al'umma ya aiko musu da annabi da harshen su wannan al'umma za ta bada shaida wa yakuna rasulu alaikum shahidan annabi alaihi salamu shi kuma zama shaida annahu ballagakum cewa shi ya isar muku da wannan da abin da kuka faɗa sannan ubangiji sai ce ma ja'alna liqiblata allati kunta alaiha ay ma sayyarna liqiblata laka ba mu juyar da alqibla gare ka ba al'ana sai ce mafa'ulun awwal alqiblata shine mafa'ulun awwal wasani shine aljihata allati kunta alaiha ba mu sanya alqibla ta zama wato katarnin da kake kai ba awwalan na farko wahiyar ka'abatu ita ce ka'aba farkon saukar sallah da aka yi isra'i da mi'raji ai a ka'aba aka yi sallar wanda jibril ya zo alayhi salamu rana da kashe gari da aka yi isra'in ya sauko da asuba alayhi salamu to da lokacin azhar yayi jibril ya zo alayhi salamu ya fidda lokacin azhar annaba sai na nan sabai suna nan wanullahi alaihim sannan jibrilu ya dawo ya fudda lokacin la'asar ya tafi alaihissalam ya dawo ya fudda lokacin magaraba jibril alaihissalam ya tafi ya dawo ya fudda lokacin isha sannan ya dawo alaihissalam ya fudda lokacin asuba to da gari ya sake wayewa kuma sai ya sake dawowa ya fudda lokacin azahar na ƙarshe ranar farko lokacin azahar na farko yi to dai rana ta bi sai fudda lokacin azhar na karshe wanda in ya wuce nan ta fita lokacin ta ya wuce ya dawo ya fudda lokacin la'asar na karshe ya dawo alayhi salam ya fudda lokacin magaraba na karshe ya dawo alayhi salam ya fudda lokacin isha na karshe ya dawo alayhi salam ya fudda lokacin asuba na karshe sai ya juya ya ce da annabi alayhi salamu bi haza umirta da wannan aka umarce ka to shine ake lokacin makan ake kallo dakin ka'abar to amma lokacin da annabi alaihi salatu wassalamu kuma ya koma madina sai kuma aka ce ya juya ya gunga kallon baitul maqdis kuma sai juya yake kallon baitul maqdis sai ce awalan hiyar kaaba wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha manzala mai tsira da mun Allah ya kasance yana sallah zuwa kaaba falamma hajara yayin da yayi kaura zuwa madina umar bis ibali baitul maqdis sai ka umarce shi kuma ya fuskanci baitul maqdis fasalla ilaihi sittatan aw sab'ata ashara shaharan yayi sallah a Madina shi wata 16 ko wata 17 summa huwila fi rajabin ba'da zawali qabla badrin bi shahrayn sannan sai kuma aka canja shi alayhi daga baitul maqdis zuwa ka'aba a cikin wadar rajab bayan faduwa to bayan zawali kafin badar da shi wata biyu a rajab ne sha'aban sannan kuma a ramadan badar isau ita ta faru wa qasalla bi ashabi fi masjid bani silma annabi alayhi salam ya salla da sahabbansa a masjid bani silma ko silama silma wanda sukan ce salima amma silma بكسر السين يا صلى ركعتين ركعة بي من الزهر تأزهر فتحول في الصلاة yana sallar kuma alƙiblar bayan ɗaya ce nan arewa ake kallo yana kallon arewar an yi raka a bikunan sai aga ya juya kuma ya kalli kudu ya kalli kudu to kaga jarabawa ce kuma damar shi musulunci kuna a cikin jaraba mutane ake domin ya tabbatar akwai imanin ko kuma akwai wani sofa ne fatahawwala fi salati wasta qabala al-mizaba sai ya juya a cikin sallar sai ya fuskanci almizaba indararo indararan wanne shine na Ka'aba wanda yake cikin hijiri Isma'il wanda ko yanzu in ka je da mutum zai je inda Annabi alaihissalam yake a Madina inda fuskarsa take kallo da budawa mutum za a yi ko a sa wata na'ura zai ga kai tsaye wannan mizabin take kallo sai ya juya sai kalli nan wata badalar rijalu wan nisa'u sufufuhu sai maza da mata suka canja sahunsu fasun miyal masjidu masjidal qiblatayn sai ka ambaci masallacin da sunan masjidal qiblatayn masallacin alqibla guda biyu da idan ka je zaka tadda alama an yi shaci an nuna da nan ne alqiblar da ake kallo kuma ga ta yanzu to sai abubuwan mutane da wanda je masallacin kuma ba mai ilimi bane sosai idan ya sallah a wannan alƙibla kuma sai ya juya a waccan to sai hukumar saudiya ta ga cewa in aka bar haka abu kuma ya ɓaci bai kamata a kyala mutane a kan ɓarna ba sai aka shafe wannan alamar ba wanda zai gani sai dai masana su ce da nan ake kallo amma da suka bar alamar sai mutane suke sallah bai sai mutum ya je ya sallah a nan sai kuma ya juya wai sai a waccan bayan an riga an shafe ta to bangije ce ban ba mu sanya alƙibla wadda kake kai ba a ce an kuma canja ta ilalina alama man yattabi'ur rasula sai dan mu san wanda zai ba annabi alaihi salam amma sanin ilmar zuhurin wato na fito da mutane fili ba wai Allah bai sani ba Allah ya sani amma ilmar zuhurin wato ilimi ne fito da mutum jama'a su gani wani ya tabi'ur rasula yusaddiquhu fi salati ilaiha da zai gaskata annabi alaihissalam cikin yin sallah izuwa mai wato masallacin Ka'aba Allah yayi haka ne dan ya san ko ya nuna manyan man yattabi'ur rasula mai manyan qalibu ala aqibai wanda zai bi annabi alaihissalam ko kuma wanda zai juya baya ga digadigansa yarji'u ila al-kufri ya koma kan kafirci zannan annan nabiya fi hairatin min amrihi domin yana zaton annabi alaihi yana cikin rudani ne a cikin al'amarin da yake kai don ba wanda Allah ya shirya ba ya ga ana kallon arewa kuma a cikin sallah raka'a bi kurin a juya a bata baya a kallo wannan don ba wanda Allah ya ba imani ba sai ya shiga rudani sai suka ce wani abun ya zama rudu kawai bai ma san abin da yake ba kenan a bakin su Allah kiyaye mu to waqadar tadda lizalika jama'atu jama'a da yawa sun yi ridda saboda wannan dama musulunci tankade da rairaya ne ai saboda abu ne mai zurfi mai nauyi Allah baya wato musulunci ba zai karbi suna ba zai karbi bara gurbi ba tafiyar wannan saboda al'umma ce zababbiya kullun tankade ake ana rerewa akwai waɗanda azaba da duka da kisa ake yi waɗansu sai su kasa jurewa kaga wannan ruwan ƙurji ne an matse su an huta in za su zauna cikin musulmi ɓanna za su zama to akwai wanda duka da azaba da sa bida a wuta ya zafi a tatsara mutum a dinga yi masa gashin kuma kan rairayi bai sa shi ya canja ba to amma ana tafi da allah ya nufin wata jarabawar dare ɗaya annabi alaihi suna gida malaka jibrilu ya zo sai ya ce da shi zo ga baraka an kawo yau ana gayyata ka a babbar fada annabi sai fito yana zuwa ya tadda wannan baraka ya hau alaihi salatu wassalam yi wannan tafiyar aka je duk abin da za a yi ya dawo cikin dare da ya zo ya faɗa to sai zama na jaraba ce tankaɗe da rairaya wanda duka bai girgiza shi ba to wannan imani ya karba da abin da kwakwalwa za ta iya suranta shi don za ta auna shi da hankali to abin ya wuce hankali domin Allah da ya tashi faɗa subhanallazi asra ice bi abdihi saboda aje hankalinka gefe daya wanda zai wannan abin iko ne da shi ba yazanci ba saboda karka kawo hankali a ciki wanda suka saka hankalin ya suka ce ba zai yiwu ba nan kaga su ma sun zama kamar ruwan kurji an matse su to ana tafe aka sake wannan canja alƙiblar ita ma tankaɗe da reraya ne wanda bai inganta ba zai fita ingatattu za su zauna tare da annabi alaihi salamu su taimake shi a bayansu kuma su rike amana wannan addini a cigaba da dorawa kuma hakan suka yi wa in kanar la kabiratan ai innaha kanar la kabiratan canja at-tawliyatu ilaiha canja fuska daga kudus baitul maqdis zuwa ka'aba la kabirata bana da nauyi shaqatun alan nas mai wahala ne a wajen mutane zuciya ta karaba illa alal ladzina hadallah sai wanda Allah ya shirya minhum ila hikmatil ahkami wanda Allah ya shirya da su zuwa sanin hukunci hikimar hukunce hukuncen Allah as-sabitina alal imani wanda suke tabbatattu akan imani sune suke gane haka kuma kana Allahu liyudi'a imanakum Allah bai kasance zai tozarta imaninku ba ai salatakum ila al-baitil maqdis sallar da kuka a baitul maqdis wannan tsawon wata 16 ko 17 tana nan a gurin Allah ya ajiye ta yawma tajidu kullu nafsin ma amilan min khairin muhdaran zai zo ya da kayansa aw imanakum bil qiblatil mansukha ko kuma Allah ba zai tozarta imaninku da alƙiblar da aka shafe ba aw sabatakum alal imani ko kuma Allah ba zai tozarta tabbatar ku akan akan imani ba bali yusibukum alaihi bari zai saka muku akan sa inna Allah bin nasi haƙiƙa ubangiji ga mutane mu'mine la ra'ufun mai jin kai ne rahimun kuma mai rahama ne fi adami idan a ce amalihim wajen rashin tozarta ayyukansu Allah ba zai tozarta ba sai malam ya ce wa ra'afatu shiddatun rahama ita ra'afa ita ce tsananin rahama wato rahama mai tsanani ita ce ra'afa wa qaddama ablaga sai ya fara gabatar da wanda ifi nauyi lil fasila saboda fasila wato fasila shine wato maqadi na qur'ani gaba gaba gaba gaba domin a auna yake tafiya saboda shi larauci akwai magana da ake kiranta zube nasar sannan akwai shi'ir akwai kuma ƙura'an don shi ƙura'an ya saɓawa da magana zube ya kuma saɓawa ka wani irin salo ne da samfur na magana wanda duniya ba taɓa ganin irinsa ba in mace yana karanta ƙura'anin ya san larabci zai dinga jin yadda ƙura'ani yake tafiya da abubuwa irin wannan da kwace na lahabin nasi la rahimun ra'uf to fasilar za ta yi girgiza amma da yake zance Allah ne sai ce la ra'ufun rahimi fara gabatar da ra'afa sannan ya faɗa rahama haka yake ce annabi alaihi salam bil mu'minina ra'ufur rahim shi ra'ufu shine wanda yake hana mutum ya fada cikin matsatsi ko kunci ko wata fitina kafin a fada yayi kare shine ra'afa kuma rahama wanda an fada zai samu to da aka ce sai fara gabatar da ra'ufu akan rahimu amma lil fasila saboda fasila wata ila ko sai an sake yin bayani akan fasilar a cikin bayanin da ƙur'ani yake akan mi'iraji yace laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kaga lil fasila ake haka sai ko ce laqad ra'al kubra min ayati rabbih haka ka'ida take laqad ra'al kubra haƙiƙa ya ga babba min ayati rabbih daga ayi ubangiji to amma fasilar za ta kare za ta kare ana masu ƙur'anin ne a ja inda yake tun daga inda ya ɗauko labarin ba tanan za ka dinga ganin wa'annan har karanta mana farkon kafin nan ko? na'am? na'am? na'am? na'am? na'am? da suratun najmi ce eh eh duk anil hawa in wa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zu miratin fasah bil ufujil a'la thumma tada fatadalla kana abu daukar sana audana auha ila abdi ma auha ma kadhabal fuadu ma ra'a ko laqad ra'a min ayati rabbihil kubra kaga wayannan du aliful maqsura da suke ta zuwa haka ta zo amma da yace laqad ra'al kubra min ayati rabbihi sai kare sai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra saboda a tsare fawasil haka yace wa shamsi eh wa duhaha kaga alif sannan ha wal qamari idza tala kaga alif sannan ha ko wannan hari iza jallaha ko ehin wallaili iza ya gashaha ko wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma daha ko sace fa ehin wa nafsin wa ma sawaha ko sace fa alhamaha fujuraha yace wa taqawaha saboda ka kaddama alfujura ala taqawa hibzan lirusil ay dan a kare fawasil akai wannan amma da sai ce alhamaha taqawaha wa fujuraha ana haka shike ne lissafin ya kare to shine nan ya fada yace qaddamal ablaga lil fasila shine ma'ana fasila larabci ne qad litahqiqi saboda tabbatarwa nara taƙalluba wajihika muna kallon jujjuyawar fuskarka fi sama'i wato katarnin sama mutadalli'an lil wahayi kana mai sauraron wahayi wa mutashawwiqan kuma kana mai bege lil amri bi istiqbalil ka'abati ayi maka umarni ka dinga kallon ka'aba wa kane qawfi fi rau'ihi ya kasance a cikin ran annabi alaihi salam yana jin an yi hawwala ilaiha za a juyar da shi zuwa ka'aba waya wadduhu kuma yana son haka li'anna ha qiblatu ibrahim domin ita ce alƙilar annabi ibrahim alaihi salam wa li'annahu ad'a islamil arab wannan zai bayi zuwa karbuwar larabawa ga addinin musulunci wa huwa ma azalika lam yas'aluhu duk da haka annabi alaihi bai roka ba likamali adabihi saboda cikar ladabinsa ga Allah ya ce da shi Allah juya min alƙibla bai ba yana so sai ya shuru Allah ya ga zuciyar amma ya buɗa da harshensa ya ce a masa saboda ta'adduban lillahi bai ba lalata salama falon walliyan naka ƙiblatan taradaha za mu ji yadda kai alƙibla wacce taradaha ka yadda da ita manar rida ɗabi shi ne ce wato yadda ta ɗabi'a ba ta imani ba daman can ya yadda da wadda aka dora shi amma a ɗabi'a ta mutum yana son waccan to da ya ce tarada haba wai bai yadda da waccan ba ce ya yadda da waccan amma yadda ta ɗabi'a wadda haka yake so to ita za a yi masa bisti qibali baitul maqdis da annahu radi bisti qibali baitul maqdis imtisala ya yadda da fuskantar baitul maqdis domin biyayya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce to fa walle wajhaka ka juyar da fuskarka ai za ta kafi salati shaɗarar masjidil harami katarnin masallacin harama almuharramu fihil qital wanda aka haramta yaƙi a cikinsa wa ta'arrudul jababira da kuma ta'addancin jababirawa wato manya-manya masu mulki masu ƙarfi wanda ba sa jin tsoron komai su ma ba sa farwa ɗakinsa je su bi shi alka'aba wa fihi a cikinsa an da ma'amura bi suke balihi lilba'idi jihataha wannan tun da aka ce shaɗarar majidil harami to a cikinsa cewa wanda aka umarta ya fuskanci ka'aba ɗin nan lilba'idi jihataha wanda yake nesa katarninta kawai ake so ba haƙiƙanin inda take ba fa inda suke bala aina harajun alaihi fuskantar haƙiƙanin da ka'aba take sai kayi sallah daidai wannan wahala ce da wato da tsanani da tsauri ga musulmi bi khilafil qaribi minha sabanin wanda yake kusa wanda yake cikin garin maka a makan ma makocin ka'aba to shine ake son ya sami qiblatu aini alqibla da gashi ga ta yana gani amma an ba wannan bane shi ma sai ya shiga cikin saura sai ta annabi alaihi salam ita ce qiblatu qada'i wadda yanki an san ta Allah ce jibril ne alaihi salam yazo ifid da ita annabi alaihi salam ke bi wasu qibaluha shar'un fi sihhatil fara'idi fuskantar ta sharadi ne a cikin ingancin sallar farilla illa fi salatil musafa musayafa sai a sallar musayafa ita sallar musayafa ita ce sallar tsoro salatul khawfi ita wannan ko a cikin sallar farilla ba sai an fuskanci alƙibla ba domin in shiftun ne farijalan auruku bana an danna kora ana kora abokan gaba lokacin sallah ba dama a ce sai an gama ana gudun ana kan tanka ana jan ciki in lokacin sallah ya sai an yi in aka ce bari a sai an gama to an zama jahadi da su da wayancan ba bambanci kuma shi sa take da matsala da za a ce rinduna ta fice ta mutum dubu ɗari a samu wani a cikinsu mutum ɗaya sai ba rana ta hudu ya sallar asuba to ya ja rundunar matsala sai sun gaba duk gaba da karan ma a tunkara abokan gaba a wannan a dawo domin tun da musulmi suke ba taba aran gama da wanda suka yi daidai a yawa ba ko karfi ba taba yi ba duk inda za musulmi su ne ƙasa amma su suke nasara shi sa sina umar rajilahu anhu ya ce da sadu dan abi wa qasir rajilahu anhu kai kokari ka tabbatar wanda suke tare da kai suna bin Allah kar ka bari a saba Allah yawan abokan gaba ya fi namu kowane musulmi ɗaya yana buga da mutum goma sha biyu ne sannan da giwaye suke idan muka saba wa Allah to sai wanda ya fi wani ƙarfi to da ka biyayya ga Allah ita ce shi yasa kafin ai badar sai da Allah ya bawa musulmi wukar gindi guda shida ya ayu lazina amanu idza laqitum fi'atan yace fasbutu kaga na farko kenan sannan eh sannan wazkurullaha kaseera aka ce ai ta zikiri ana ambatan Allah Allahu akbar Allahu akbar sannan wazkurullaha kaseera sannan sifa ta biyu ai ta uku kai shine wa Allah wa rasulahu kaga shine ku ba Allah da manzansa sallah ai ta akan lokaci yanda aka ce ai ai wanda aka ce a bari a bari uku kenan sanin la tanaza'u kar ku dinga jayayya wannan ya ce a yi nan wannan ya ce a yi nan fatafshalo wata zahabar yi hukum sannan me sai ce wasu biru ina Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri bayan wannan ku ce la ta kunu kallazi na karju min diyarihim badaran wari a annas kar ku yadda ku nuna alfahari shi yasa badar tawaru'u aka nuna a ciki Allah ya daga alƙadarinsu to wannan shi ake amma daga an ɗauki sallah da wasa shikenan an gama da mutane ba abin da za su yi ya ce kama ya a ci kamar da zai nan gaba warrakibu haka matafiye ya hafu lustan yana jin tsoron yan fashi au saba'an sabu'an ko kuna jin tsoron zakoki in nazala in yi sallah tsaya yin sallah fa ya salli ala dabbati fi ilal qiblati aw ghayriha sai ya sallah akan dabbarsa alƙibla ya kalla ko wani taunan ba komai sai ce haisu ma kuntu ko a ina kuka kasance ke ɗaban lil umma zantarwa ce ga al'ummar musulmi sai Allah ce fawallu wujuhakum shadarahu ku fuskantar da fuskar ku katarnin sa khassar rasula bil khitabi awwalan ta'ziman Allah ya keɓanci annabi alaihi da wannan maganar a farko don girmamawa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shadarahu shan wa kannara taqalluba wajhika fi samai falan walli naka qiblatan taradaha fawalli wajhaka shadaral masjidil haram Allah ya fara faɗar wannan ne domin girmama annabi alaihi salam to a baya kuma sai ce haisu ma kuntum fawalluhu juhakum shadarahu sai ce summa ammama sannan sai yi kudin goro tasrihan domin yin bayani ƙwaro-ƙwaro bi umumul hukumi na gamewar hukuncin ya haɗa kowane musulmi wata akidan li'amril qiblati da kuma ƙarfafa al'amarin alƙibla wata kasisa lil ummati da kuma keɓantar tahdidan lil ummati da kuma kwaitar da al'umma alal mutaba'ata akan biyayya ga annabi alayhi salam wa haisu ma yajuzu an yakuna shardan wa ghayru shardin wannan ko ya shiga nahau haisu ma din yace ya halatta a ce ya zama shine sharadi ne kuma zai zama ba sharadi ba ai ayyu makanin kuntum min barrin aw bahari a kowane bagire kuke doran ƙasa ne ko kogi wa ala sharri fa jawabuhu fawallu amma aka ce aina ma haisu ma kuntum in aka ce haisun sharadi ne to jawabinsa shine fawallu wujuhakum shadarahu walam ma sami al yahudu zalika yayin da huda suka ji wannan kalu haza shay'un yabtadi'uhu muhammadun min tilqa'i nafsihi daga ce wannan bid'a ce annabi Muhammad alaihi salam ya samu da ita daga da kansa kura dan su jefa mutane shubuha da suka faɗa ka ce nazala sai wannan ayar ta sauka wa innal ladzina utul kitaba haƙiƙa wanda aka ba wa littafi gaskiya ce daga ubangiji su take domin sun san wannan limafi kutubihim domin abin da yake cikin tafansu min na'atin nabi daga siffofin annabi alaihi salam bi annahu yatahawwalu ilaiha zai juya zuwa ka'aba sun san haka kuma Allah fi gafilin amma ya amma ba Allah ba rabtanin ne bane akan abin da suke aikatawa ta al-yahudu ne in kare amrin kibla da yahudawa ne in kare da wucin al'amarin kibla wala ma qalu
ayatin ala sidikika yayin suka ce zo mana da ayoyi wacce za ta bayyana mana gaskiya kana zala sai wannan ayat ta sauka wala in ataital lazina utul kitaba bi kulli ayatin da zaka zo wa da ma'abota littafi da kowace aya ala sidika fi amril qiblati aw sa gaskiyarka cikin al'amarin alqibla ma tabi'u qiblatak wa za su bi alqiblaka ba inadan dan tsaurin kai wa ma anta bi tabi'in qiblatahum kai ma ko ba zaka bi alqiblarsu ba qada'un lida'amihi fi islamihim wada mihin fi audihi ilaiha wannan ayar ta buginin ta bugina ta yanke kwadayin da annabi alaihi salam yake za su musulunta Allah ne ba za su musulunta ba sannan ta yanke kwadayin da yahudu suke annabi alaihi zai hakure ba alƙibla shi ma ba zai faru ba sannan wa ma ba'aduhum bi tabi'in qiblata ba'din shashan su ba su masu biyayya bane ga alƙiblar shashi ai al-yahudu qiblatan nasara yahudu ba za su bi alƙiblar nasara ba wabil akasi da kuma sun kuyan haka su kuma nasara ba za su bi alƙiblar yahudawa yahudawa ba fal yahudu sassa kabilar saharata da baitul maqdis su yahuda suna kallon sahara wannan dutsen a baitul maqdis wan nasara madala'u shamsi su kuma nasara muhuda rana suke kallo wannan ba zai bi ta wannan ba wala inittabata ahwa'ahum amma idan ka bi son zuciyarsa ai arruju ila baitul maqdis wato komawa zuwa baitul maqdis liyuminu liyuminu ka ai liyuminu bika ne dan su bada gaskiya da kai min ba'di ma aka min ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi ai alwahayu anna ma kunta alaihi huwa alhaqu shi abin da kake kai shine gaskiya innaka idan lamina zalimin kai a lokacin nan ka shiga cikin wanda suke sun zalunci kansu fihi tahzirun min tarki dalili wattiba'il hawa a cikin sa akwai tsawatarwa daga barin dalili da kuma bin son zuciya anan da mu al'umma ake duk da kake ganin gaskiya ana tafi akai kaga an yi ca kace gara da in hakura a zauna lafiya to karka kuskura kan gaske da kake ka tsaya haka duniya ta tafi inda take tafiya amma a ce tunda naga kowa ya ja an yi kaza kaza ya gara a bari a huta to wannan kuskure ne innaka idzal lamina zalimin in dai ka san akan gaskiya kake to tsaya a iyakan gaskiyar ko ba dade ko ba jima wannan abin zai fito za a gane shi kenan sa na wasu ya dinga karanta baitin tsarafata bin al'abdi ai amma sai ke karanta shi a kare satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tuzawwadi وياتيك بالأخبار من لم تبئ له بتاتا ولم تدرب له وقت موئدي sai karanta shi a kankare sai na abokan da ce ba haka ba ne sai shi alzani ba mawaƙi ba ne dama kawai da ja ne saboda hikima cewa abin da ya zo da shi ɗin nan duk rigimar da ake in aka haƙura yau da gobe sai ta fito da cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma haka aka yi da ya koma madina wanda duk suka ja rigimar nan sai suka suka dinga yi masa mubaya su ci wala da mun san haka ne da ba bata lokaci ba Allah saka masa da alheri har sa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma